بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول كان وتا عشرين غيرت الربيع الثاني شكرا تدوه دير دير hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da hudu ne ko biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka alkur'ani mai girma kenan tafsirinsa a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara a yau muna darasi na na hamsin da biyar a cikin wanda shida ko hamsin da shida a cikin wanda sura mai albarka wanda za mu tashi a kan wato aya ta ɗari biyu da saba'in da biyar da mun tsaya a kan aya ta ɗari biyu da saba'in da hudu wadda Allah allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniya فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قل إذا تشي الذين يأكلون ربا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما خلق فله فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيما خالدون
الذين يأكلون الربا lalle waɗanda suke mu'amala da riba su kuma ke cin riba din la yaqumuna إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس بذات ستاشي با يوم القيامة من قبورهم daga cikin kaburukan su ranar tashi alkiyama sai dai kamar yanda wanda shaidan ya buge shi yake tashi haka su ma za su tashi yanda ka san mutum yana farfadiya yanda ka san mutum ya sha kwaya yana buguwa to haka maciya riba za su tashi min almasjid na ai min aljunun saboda hauka haka maciya riba za su tashi ran tashi alkiyama la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-masi ba dan komai ba zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba cewa suka yi ai da riba da kasuwanci diddin zalika alladhi nazzala bihim liqailihim hadha wa istihlalihim iyyahu saboda sun halatta riba da a mutanen jahiliya abin da suke yi shine idan mutum dukiya ta fada hannunsa ta abokinsa sai ya ce a biya shi bashinsa to sai ya ce da ɗan uwan idan an zo biyan bashi sai an masa ƙari da ruwa sai an bashi da riba kenan ko kuma mutum ya ce ni ɗin da ake bi na bashi ba zan biya ba sai daga nan zuwa wata kaza ko shekara kaza ka ƙara mun lokaci ni kuma zan ƙara maka kuɗi zidni fil ajali hatta aziduka fil mali ka ƙara mun ajali ka ƙara mun lokaci ni kuma zan ƙara maka yawan kuɗin haka suke aikatawa da aka yi musu magana sai suka ce a to ai da wannan da wannan da kasuwanci ai duk ɗaya ne kamar idan mutum ya zo yana yin kasuwa ne yana juyawa ai riba yake ce ita ma riban ba riba bane shi ne zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu riba Allah ce wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba Allah ya halatta saye da sayarwa shine kasuwanci ya karyata su kenan amma kuma ya haramta riba riba abin da ake nufi da riba shine kamar kari a cikin rance da za a baka in ka zo biya sai kai kari wa ma atitun min riban li yarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah kalmar yarbu tana nufin li yaksura kari kenan arriba tana nufin wato aziyada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ai kari hatta a canji ya faɗa hadisi ingantacce riwayar ubada ibn samit kamar yadda imamu shafi'i ya fitar a cikin al-musnad da imamu muslim Allah masa rahama annabi ya ce la tabi'u az-zahaba biz-zahabi kada ku yi cinikin dinari da zinari walal warik bil warik ko cinikin azurfa da azurfa ko kuɗi da kuɗi duka irin namu na nan ko na can wal birru bil birr wal wal sha'ir bil sha'ir da alkama da alkama da bir duk nau'i ne na alkama wala tamru bil tamr da dabino da dabino wala milhu bil milhi da gishiri da gishiri illa sawa an bi sawa dole ya zama daidai wa daida sannan ainin bi ainin yadan bi yadin gashi kana gani kiri da muzu sannan hannu da hannu a ɗauka baya ba a ƙari in dai abu ne simfe guda ɗaya haramun ne to balantana in zo in baka bashin naira dubu biyar na ce wai idan za ka bani sai dai ka bani naira dubu biyar da ɗari biyar ko kuma ka bani naira dubu shida Allah kiyaye da ka wannan shine ake cewa riba kuma makomar maciya riba za a jefa su ne a cikin wuta a kai musu azaba kamar yadda za a zo a tambayi mala'ika jibrilu idan an ga yadda ake musu azaba manzo Allah ya ce zai ce ya jibrilu suwaye waɗannan yace haula alladina ya'kuluna riba maciya riba kenan annabi ya ga ana yi musu azaba azaba ta wuce ka'ida ta yi oba suwaye waɗannan a ce ai waɗannan maciya riba kenan la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ga sunan ba su tashi ma sai kamar yadda wanda shaitan ya buge shi saboda hauka haka maciya riba za su za su tashi ran tashi alkiyama wannan aya tana nuna mana hadarin cin riba riba a kasuwanci riba a mu'amala riba a aikin gwamnati riba a gona dukkan waɗannan abubuwan babu inda ba a shigar da riba ba kuma yahudawan nan sun san illar riba a gare mu mu musulmi addinin mu ya hana Allah mu ya hana manzon mu ya hana amma sun yi kokari sun sa mana riba a cikin mu'amalolin mu gaba ki daya da yawanci abubuwa za ga ana bada bashi da ruwa har ma abin ya zama sanannen abu ne kawai za a zo a ɗauko ma'aikatar ka ta ɗauko babur ta baka abin da ake sai da shi naira dubu sittin a zo a liƙa maka shi a naira dubu casa'in ka zo ka karɓe shi malam kuma Allah ya kwashe abin albarka baya amfani haka za ka yi ta hawansa ka gani da ƙarshe ma dai ka rasa ma ka za ka gane ma me me me ka ƙaru da shi a ɗauki kuɗi a ba mutum bashi don ya je wani abu maimakon a taimaka masa amma rage masa amma sai an masa ƙari an kusa ninka maka ka zo ka ɗauki kuɗin ka je babu albarka kai ta wahala don Allah riga ya kwashe musu albarka mutum ya je ya ci bashin banki wasu yanzu bashi da yake kansa na banki abun ba a cewa komai wallahi wani bawan Allah yake faɗa yake cewa malam wallahi a kasuwar mu akwai mutum ɗaya da ana bin sa naira naira banki suna bin su kuɗi naira biliyan uku biliyan ba miliyan ba ma biliyan biliyan uku yace amma wallahi idan da za a harhaɗa kayayyakinsa gaba ɗaya da duk abin da ya mallaka a duniya gaba ɗaya ba su kai biliyan ɗaya ba kuma a ciki yake fantamawa a ciki ake zuwa ake gaishe shi alaji sanda zuwa alaji kune masu kudin kasuwan nan alaji kune masu ashe gaba ɗaya harkar ruwa ce haka mutane suke rayuwa yanzu wani ba kudin banki fa da yake ci fa ina ga muku da za a sayar da gidansa da kadarorinsa da filayensa da motocinsa da matansa da yayansa da jikokinsa da ƙannansa a hada da shi gaba ɗaya a sayar wallahi ba za su biya kudin da ake bansa ba rikici irin na mutanen mu rikici wani dan uwa yake ji mu yace malam ka ga yan China nan da kai ganin suna zuwa kasuwannin nan namu yace wallahi akwai wanda in ya koma kasar sai an harbe shi bai isa koma kasar su ba saboda ya ji ya ciwo kuɗi kuɗin da kuma sun zo sun karye masa anan ba zai iya biya ba su kai harbe ka za su yi wanda zai ta tare rikici da wannan kun ba yanda za a yi sai a ce to wallahi ba za ka rayu ba a duniya dai ba za ka rayu ba tunda ka cuci mutane to sai su harbe kaga ba koran Allah bane ba amma sun yarda cewa wannan abin cuta ne da haka yan wani akwai hadari yanzu mutum yana da ya zo yana bukatar wani abu kawai sai ta banki zai ce a rubuta masa ruwa kuma ruwa a bashi abinda Allah madaukin sarki ya ce maciyansa za su tashi kamar waɗanda suka yi mahaukata kai yaya za a yi ka je ka je kai mu'amala da wannan ka ce wai abin da kai mu'amala Allah zai baka albarka a ciki zai yi ai ba zai yi ba ba zai taɓa yiwa ba to Allah ya tsare to shine sai Allah ya ce mai kuma
يمحو الله البيع و- يمحو يمحق والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وآتوا
Allah madaukin sarki yake faɗa cewa kamar da'a wa mawudatin min rabbihi wanda duk wa'azi ya zo masa daga ubangijinsa wa'azi ya zo masa shine mau'iza ay ay tadhkirun wa takhwifun min rabbih fantaha ka ji wa'azi an hana sai ka hanu daga cin riba din falahu ma salafa to abin da ya gabata ai falahu ma maba min dhanbihi qabla an-nahyi mafurun lahu abin da ya aikata na zunubi kafin a hana din nan ko kafin sako ya iso masa ko kafin ya sani to wannan an yafe masa shi ne makfurun lahu amma wa amruhu ila Allah al'amarinsa yana komawa ne ga Allah ba'adan nahayi bayan hani bayan an riga an hana kuma sai mutum ya zo ya aikata din to al'amarinsa yana ga Allah tabaraka ta'ala in sha'a asamahu hatta yuthbita ala al- yuthbita ala al-intiha in Allah ga dama ya tabbatar da shi akan hannuwa din wa in sha'a kazalahu hatta ya'uda ko Allah ya ga dama ya mayar da shi ya koma ci gaba da ce zabadin wa amruhu ila Allah wa man ada duk wanda ya koma ba da tarihi kenan bayan an haramta cin riba yana mai halatta cin riba din da yace da riba da kasuwanci duk abu ɗaya ne fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun to waɗannan ƴan wuta kenan Allah kenan wai duk wanda ya ji wannan wa'azi an ce masa haramun ne cin riba haramun ne mu'amala da riba sai ya koma ya je ya ci gaba da yi to wannan dan wuta ne inji Allah fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun hadisi ya zo riwayar Abdullahi dan Mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'ana Allahu akila riba Allah ya tsine albarka ga mai cin riba wa mukilahu wa shahidahu wa shahidahi da wanda ma aka ciyar da shi riba kaji fa wanda aka ciyar da shi shi ma an tsine masa albarka wa shahidaihi da masu shaida akan harkar riba an zo an yi kulle kullen kasuwanci kuma da riba a ciki ka zo kai shaida kai ma Allah ya tsine ma albarka wa katibahu da wanda yake rubuta riba masu rubutawa su ma tsinannu ne inji annabi to Allah kiyaye mu qala wa qala ma zahara fi qawlir riba wa zina manzo Allah ke cewa matukar riba ta bayyana a cikin mutane da zina ya bayyana a cikin mutane illa a hannu bi an fusihim iqaballahi azza wa jalla wallahi face sai sun halatta ma kansu da kansu hukumar Allah matukar mutane suka ci gaba da mu'amala da riba kuma suka ci gaba da mu'amala da zina to kamar sun sun ce ya Allah mun halatta maka ya Allah mun halatta maka kai mana hukuma duk abin da kaga dama kai mana to wannan shine illar riba hadarin riba a cikin al'umma Allah ya tsare to yanzu kun ga yanzu gaba ɗaya bankunan mu dinnan da ake mu'amala da su galiban su gaba ɗaya sun gini ne akan akan riba yasa malamai na kwarai kullum suna ta wa'azi cewa a kiyaye a kiyaye a kiyaye mu'amala da kuɗin banki mu'amala da kuɗin banki akwai hadari su bankin nan sun gina shi ne akan tsarin yahudawa akan tsarin yahudanci su kansu yahudawan sun san da ƙazantar tsarin amma ba yadda za a yi su gyara ne shi yasa a duniya akwai bankuna a kasashe duk za ga akwai islamic banking system ana da shi amma ban da mu nan najeriya miyagu sun hana abin ya yi makiya Allah suna da kuɗin su bayar a har hada a tayar da banki na musulunci abu ya gagara shine jaiz bank wanda idan an yi za a samu alheri za a samu riba a samu ƙarin kuɗi sama da yadda kake tsammani kuma babu riba a ciki yanzu a sauran ƙasashe da suke amfani da islamic banking system ɗin hatta arna suna sa kuɗinsu a ciki saboda sun san akwai aminci a ciki amma wannan fa cuta ce tsantsa a ciki to amma mutanen mu sun ki abin yana nan dai gashi nan yana kaiwa da komowa ana ta tunanin dai insha Allah wannan 2010 din ko zuwa karshen ta la Allah watakila a fitar da bankin da yawa Allah ya rubuta Allah kaddara da yawa yan uwa akwai masu yin aikin bankin nan suna yi ne kai a cikin larura ba wai dan sun amintu ba sun yarda da abu dan mutum musulmi na gari wanda ya san dokokin Allah ya san dokokin musulunci ya san me Allah ce ya wannan Allah ya ce to ka san dole ta ka san sai dai je aikin alal laruranci kawai yanzu wannan hadisin kaji abin da annabi ya faɗa da maciyin riba da wanda aka ciyar da shi da wanda ya shaida shaida ma da marubucinta duk Allah ya tsine musu albarka haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ya faɗa riwayar abdullahi dan mas'ud kamar yadda imamu amr ya faɗa hadisin kaga shi akwai hadari kuma duk wanda zai zo yana wani kwaskwarima yana wankewa kuɗin banki yana wanke riba yana halatta ta wallahi ya kai ka ya baro ni ya kai ka ya baro ni wannan tsari na banki na yahudawa ne tsantsa sai dai kawai dai Allah ya gyara mana Allah ya ba mu yanda zamu larura ce sai dai a matsayin larura mutum ya kai kudin sai zai aje dan ba za ka bar kudin ka a gida ba kuma wasu da su buge ka da daddare su kwashe kudin gaba ki daya ba yanda za ka dole sai ka kai kuma ba ka kai ba ma albashin da ake biyan kama a aikin kuma daga bankin yake fitowa ko kamfanin da kake aiki dole daga bankin suke mu'amala to musulmi a kasar nan larura ta sa kawai dole ta sa suke mu'amala da banki amma ba wai dan musulunci ya yarda da tsarin banki ba tsakani da Allah kuma su kansu ma'aikata bankin sun san da wannan amma da Allah zai sa a kawo tsarin na musuluncin wasu kuɗaɗe ne wanda suka saura da za a cika ta ba su kuɗin su bayar wasu na nan da kuɗaɗen a ƙasashen waje sun ajiye su a can ba sa musu amfani su ɗauko su kawo a taimaka a gina bankuna na musulunci jaiz bank din nan masha Allah tabarakallah da sai ga mutane sun samu alheri an samu masu aiki a musulmi kai kana ka ji kana yin aiki da gaske sai kuma kana samun ladan amma wannan kana yi kana dardar ga azabtar da ma'aikata duk wani ma'aikacin banki bai da bai da jin dadi a rayuwarsa ne rashin jin dadi bai da lokacin sa ƴaƴanka ba su san ka ba iyalinka ba su da ba su da lokacin ka ka tashi kullum dole ka tashi da tunda asuba ka ka shirya ka tafi ga overtime dole wani lokacin har ranar lahadi har ran lahadi ba su da lokaci wallahi sai sun je aiki mai aikin banki ba ba a gayyata su dauran aure kwarai da gaske ni wannan wani mai ma'aikacin bankin babba yake ga mai malam kaga jana'iza kaga mutuwa idan an yi mutuwa ba za ga mu a gurin ba saboda muna gurin banki muna aiki eh ba ma zuwa jana'iza ba ma zuwa makabarta to ba lokaci ka ga mu lokacin da ya je makabartar yace in ma gaisuwa ne zamu sai dai in mun dawo daga dare bayan isha'i nan kuma ka gaji wani yace wallahi malam nan kana cin abinci malam iyalinka suna tare ka kana cin abinci kana gengedi kana cin abinci kana gengedi ka gaji tilis sun gama gajiyar da kai tsarin yahudanci kenan a gajiyar da kai ka gaji gaba daya ba ka yi wani amfani ba malam ko mota za ka siya ka sayi motar mai aikin banki ita ce baya kamata ko ya guri gaskiya ne in akwai aikin banki a nan ya yarda da magana ta yawa saboda baya baya zuwa ko ina yana nan a bankin nan kullum kullum to wani lokacin hutun fa sallah din nan da ake fa aje a nan su bai wuce a basu kwana biyu ba bai wuce kwana biyu ba ko kwana uku in an ci sa sai wannan good friday ya sa wanda din ne ma suke dan morewa to me amfanin wannan to haka tsarin yahudanci yake in kun fita kasashen wajen na haka suke za su baka aiki za su baka kuɗi amma fa za ka gaji ba za ka amfani ba amma akwai kuɗi akwai albashi an baka kuɗi ka sai mota mai tsada amma baka da lokacin hawa motar eh an baka loan ka sai gida mai tsada baka da lokacin morewa a gidan iyalinka kullum suna zaman korar sauro da da jiranka bayan da za a yi ƴaƴanka ba su saba da kai ba ka dawo yaron kai na cewa ina babana kuma kai ne uban yasa da sun dan samu dama sai ga mutum yana a galibin mai aikin banki wallahi za ga Allah Allah yake yi in ya samu wani aiki ya canja ne ya tabbatar akwai yan uwa musulmi da yawa kawai Allah larurar suke aikin nan saboda gajiya akwai gajiya ko ko babba ne kai fa ba hutu ko babba ne ga yawo je ka can gurin ka ɗauko na ka haɗa wannan kai wannan ga shi ba su yadda da hasara ba idan ka zo kwamfutar nan ga maka duk wanda ya hauta to to an san sunansa ne akan ta naira biyar ta ɓata wallahi sai ka biya to su ba wannan ba ma ya ma ko ƙari aka samu ma matsala ne a samu a zo a yi lissafin a samu ƙarin ɗari biyar ya aka aka samu ƙarin ɗari biyar dole sai an sake lissafi an yi balansin bakanta ina ma wannan aikin a ce tsarin musulunci ake ai an huta to muna faɗin wannan maganar ne dai yan uwa musulmi mu ji ciwo mu ma mu yi tunani ya zamu mu kirkiro namu na musulunci wannan daskarewar kwakwalwar da ci ma bayan da muke da ita ya kamata mu yi kokari mu ga yaya zamu mu ciyar da wannan zamanin gaba mu ma mu soka namu na tsarin addini an fahimce ni yawwa to shine yake cewa yanhaqullahu riba Allah madaukin sarki yana tauye riba kuma yana halakar da riba kuma yana tafiyar da albarkar riba shine mahaqullahu riba yanqusuhu wa yuhlikuhu wa yuzhibu barakatahu Allah yana tauye riba yana halakar da ita yana tafiyar da albarkar cikin riba Abdullahi dan Abbas Allah ya masa rahama da ya zo fassara wannan ya mahaqullahu riba sai ya ce لا يقبل منه صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا سلة maciyin riba da ya yi amfani da kuɗin riba in ya ba da sadaka Allah ba zai karɓi sadakar ba don da kuɗin riba ne wala jihadan in ya je jihadi ko ya aiki da kuɗin ya bayar aka je jihadi Allah ba zai karɓa ba wala hajjan wanda ya je hajji da kuɗin riba Allah ba zai karɓa ba wala silatan wanda ya abin mutunci ya sada zumunci da kudin riba Allah ba zai karba ba in ji Abdullahi dan Abbas wa yurbi sadaqat Allah kuma yana ƙara sadaka yana ƙara mata albarka yana hauhawar da ita ya ya sa ta ya yawaita yusbiruha wa yubariku fiha fi dunya yana ƙara mata yawa kuma yana mata albarka a duniya wa yudaifu biha al-ajra wa thawaba fil uqba a lahira kuma ya ninninka ladan wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asimin lalle Allah tabaraka ta'ala baya son wato dukkan wanda yake kafarin mai kafircewa dangane da haramta riba yake yadda yake yayi wa Allah mutunci bai yadda haramcin riba ba asimin fajiri mai cin riba Allah baya son irin waɗannan to sai ce mai kuma innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani suka aikata kyakkyawan aiki wa akamu salata suka tsayar da sallah jamjam suka yi ta akan lokaci kuma suka yi ta irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa atawu zakata suka bayar da zakka ba su yi rowa ba ba su hana zakka ba lahum ajruhum inda rabbihim to albishirin su suna da ladan su a wurin ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro a tattare da su fi duniya wala hum yahzanuna babu bakin ciki a tattare da su fil ukhra a ranar lahira kaga wannan albishir ne kenan to sai Allah ce ne يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين haka فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله haka وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون na'am وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم na'am إن كنتم تعلمون na'am واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله yanzu kun ga an gama magana akan kazantar riba da dattinta da haramcinta da kuma muninta to sai Allah ya dawo yana kiran waɗanda suka yi imani kuma duk ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah akan matsalar riba dan wannan ittaqullah din tana magana akan ku ji tsoron Allah ba tsoron Allah kawai gaba ɗaya ba ya ɗauki duka amma kususan akan matsalar riba kamar ka samu ɗan uwanka da yake mu'amala da riba mai ba da bashi da ruwa ko mai cin riba ka ce da shi ya kaiwa ne ka ji tsoron Allah akan matsalar riba ya ayyuhal ladina amanu ya ko da kai imani in kai imani Allah ya kira ka in babu kai kuma koma gefe ittaqullah ku ji tsoron Allah وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين watsar da ku bar abin da ya saura na daga riba tunda da an yi mu'amala to abin da ya saura din ku bari shine wa zaru ma baka min riba in kuntum mu'minin idan kun kasance ku mu'minai ne ka duk wani uslubi na qur'ani yace ya ayyuhal ladina amanu kuma sai ce in kuntum mu'minin ne hikima ya ayyuhal ladina amanu kira ga masu imani ku watsar da mu'amala da harka da riba in kuntum mu'minina in kun mu'minai ne wai ashe ba wanda yake kin mu'amala da riba ya kyamaci riba sai wanda yake mu'mini wanda yake ba mu'mini bane zai ga yana son riba yana sha'awar riba ba yanda za a yi mu'mini ka ga yana mu'amala da riba mu'mini na gari ka ga yana hannunsa dubu dubu yana sha'awar riba yana son ta a'a yanzu akwai abubuwan da ake a garin nan da yawa na riba mu'amaloli na kasuwanci da yawa na riba akwai mutanen da suke bi local government local government secretariat suna zuwa suna raba mutane bashi amma da riba kowa ya san su shi kuma sana'arsa kenan ya zo da baka kaya sai karshen wata ka biya shi amma da riba ya zo ya sayar maka da buhun shinkafa sai karshen wata ka bashi amma da riba ko ka zo neman kuɗi ya ce babu kuɗi sai dai baka buhun shinkafa ya dauki buhun shinkafan ya baka ya zo ka zo neman kuɗi a wajensa kaddara ka zo neman kuɗi naira dubu takwas sai ce gaskiya ba da shi kuma yana da shi ba sai ce amma ga buhun shinkafa idan kana so sai ka ce a to garin karɓa mu ba sai in je in sayar ba sai ya baka idan ya baka buhun shinkafar sai ce to nawa zaka sayar min shi shi nan fa ne baka bashin mun shinkafan kuma shi ne zai zo ya sayi shinkafan kai kuma zai ka ce to nawa zaka saya sai sai na saya dubu shida kudi a hannu take a'a ban sai sai sai to da gidan ka je zai saya duk inda ka je ba wanda zai shi shi yanne na sayar ma a dan Allah ka saya da ɗari biyar dan Allah ka saya dubu bakwai in ka sayar min dubu shida ɗari biyar na saya sai ɗauki dubu shida da ɗari biyar ya baka ina fatan kana fahimta ya sake karɓa buhun shinkafansa duk wannan karanta akwai 'yan kasuwan da suke wannan akwai wanda ba su da aiki sai dai su zauna an kana da tsohon kuɗi ka kawo musu za su baka sabo sallah ta yi ne lokacin aure ne lokacin biki ne shi kuma sabon kuɗi yake bayarwa a zo ka ba shi dubu a kana son dubu biyar sabuwa sababi sai ce ka ba shi dubu shida ko ka ba shi dubu biyar da ɗari biyar akwai sanannen wuri a garin nan wanda wannan harkar ake har hira aka yi da su wata ran gidan rediyo ana magana cewa ai malamai sun ce bai halarta ba suka ce dan me za ana mu nema abinci kafin nan garin nan akwai neman abinci duk abin da aka neman tuwo shi gaba ɗaya rayuwar sa kan tuwo ta ƙari maciyin tuwo to Allah dai ya ce mu'minai su kiyaye mu'amala da riba yana da kyau mutum ya kiyaye abin da ya fi karfin ka ba yanda za ka yi dole ka haƙura akwai abin da yake nan larura ne ba yanda za ka yi dole ka haƙura amma mutum ya shiga harka da rabon malam dumo dumo yanzu malam ka ga wata musiba wallahi har ƙauyuka ake bin mutanen mu ƙauye ƙauye za a bi su ana raba musu bashi da ruwa bashi da ruwa don su noma bashi da ruwa don su noman rani wallahi malam malam yanzu din nan akwai akwai wani state da naje ne karatu wata rana ake ba labari akwai akwai akwai akwai wani bankin da suka zo su kuma matan aure suke bi suna ba suna ba da bashi bashi da ruwa a ba matan aure a ce ku daina wannan zaman banzan zaman wahala sai mace ta zo ta yi rijista a bata wannan kuɗin a ce ta kama business shikenan suna ta kashe auren matan bayan Allah wata ta je ta karɓo ya karye ta karɓo ya karye ta karɓo mai gidan ya cinye ta da karuwa mai gidan ya cinye aka zo gaba ɗaya kayan ɗakin aka haɗe gaba ki ɗaya daman gadon ma ya tsufa kayan ɗakin ma sun tsufa aka rasa yadda za a yi aka afkata kurkuku ga mijin yana zaune shi kuma lafiya lafiya ita kuma matarsa ba shi kuma matar an kai ta kurkuku yanzu har ƙauye ake bi ana liƙa mutane wannan riba kuma yanzu har kasuwa masu aikin banki suke bin mutane ana bi alaji yaya za a baka bashi kana ganin kamar an magata ne to shi yasa duk dan kasuwa mai dabara mai wayo baya hada harkar kasuwancinsa wallahi da bashin banki dan duk wanda ya mu'amala da bashin bankin baya karewa lafiya kuma ka je ka bincika wani ya ci bashin banki malam naira miliyan ɗaya ya ci kudin nan ya tari ya tari ya tari ya tari sai da ya zama wajen naira miliyan shida ne ko zuwa bakwai sun dade kuma ya zo ya faɗi ya mutu yana mutuwa banki ya zo ya liƙa fastansa a gidan shi gidan gado babban gida gidan al'umma yara ana ta murna za a raba gado masu banki suka ce ababanku ya ci kudin mutum shekaru kaza aka rasa yin za a yi no masi kuma sai ka biya sai ka biya to a kiyaye wannan mutum wato matsalar mutanen mu shine mutum baya hakuri da yadda Allah ya tsaye da shi wai idan ni karamin dan kasuwa ne na ga dan uwana yana odar ka yana kawowa yana zuwa ya je dawo wani ma sai je ciwo bashi ni ma je in dawo kuma wannan bashin da zaka ce duk zirga zirgar da zaka yi ba za ka iya biyan kuɗin ruwan da karɓo na kuɗin na abalan din ba ba za ka iya ba a daidai bane Allah kiyaye mu Allah tsare mu malai yake cewa fa in lam taf'alu idan ku ku aikata wannan wa'azi ba ai in lam tazaru ma baqiya min riba idan ba ku bar mu'amala da riba ba fa azanu bi harbin min Allah wa rasulihi to ku yi yaqinin yaki da Allah da manzon Allah haka ibnu kasir ya ce fa azanu ku sani yaqinan za ku yaki da Allah za ku yaki da manzon Allah kai wannan magana ba karamar magana bane ku shirya ku kinsa kai ka isa kai yaki da Allah da manzon Allah falamu ghairakum kuma ku sanar a falimu ghairakum ku sanar da wani ku lalle cewa za ku yi yaki da Allah da manzon Allah Allah kiyaye mu akwai kira'ar da ta zo fa'adanu a maimakon fa'adanu kira'ar hamza da asin kenan a riwayar abi bakr fa'adinu bi harbin min Allah kamar aminu kenan azinu aminu asalinsa daga al'azan ne ku sanar ko ku kintsa ku shirya ku yi ini ku san cewa za ku yaƙi da Allah da manzon Allah wa in tubtum amma da a ce za ku tuba taraktum istihlalar riba wa raja'tum anhu kuka daina halatta riba kuka dawo kan gaskiya falakum ru'usu amwalikum to kuna da ainihin uwar dukiyarku uwar dukiya da kuka yi mu'amala da ita taku ce sauran ƙarin ruwan riban kuma abin da ya karu na ruwa ba naku bane Allah ce la tazlimuna wala tuzlamun la tazlimuna ba a zalunce ku ba wala tuzlamuna alakar ku zalunci da talabi ziyada ta hanyar neman a muku ƙari na gaira ba dalili dan duk wanda ya bada bashi yace sai an masa ƙari to wannan zalunci ne shine la tazlimun wa la tuzlamun kuma kuma kada a zalunce ku bin naqsi ar-ra's al-mali kenan ina fatan muna fahimta da haka wannan aya tana tsoratar da mu dangane da riba wani bawan Allah ana bayani akan irin wannan abubuwan sai yake cewa kai wai wai da wannan ake abin nan wai waye ma waye ma yake cin halal din halin nan wani bawan Allah yake faɗa wannan magana ce waye ne ma cin halal din waye yake cin halal din wai babu mai cin halal wai in kace wai zaka ci halal ma ba za ka samu ko kobo ba haka ya faɗa kaga wannan ya nuna ya halatta wa kansa haram kuma ya nuna ma kamar kai kamar kowa ma yana kan haram ne to shine dan uwansa yace a'a wani ka bi dai a hankali kai dai in zaka ci ka ci amma akwai waɗanda suke kasuwanci din nasu daidai gwargwado akan halal kar ka ɗauka dan yadda ka kazance haka kowa ya kazance wa in kana zu usratin fa nazratun ila maisara idan wani kuke bi bashi wanda yake cikin kunci shine zu usra ai in kana alladhi alayhi ad-dayn musiran wanda ake bi bashi yana cikin kunci ne da wahala fa nazaratun ila maisara to a jinkirta masa zuwa lokacin da zai samu wadata kar a tsananta a ce sai a baka bashi kuma a ce sai kai kari tsakani da Allah ko a baka bashi wai tun da yanzu ba za ka iya biya a wannan watan ba to in dai ka jinkirta ka kai wata na gaba dole sai an ma kari a wa fa in kana zuwa in kana zuwa usra wanda ke cikin kunci fa nazaratun ila maisara ana jinkiri zuwa lokacin da zai samu sauki kuma wa an tasaddaqu khairul lakum da za ku yi sadaka ma dai tasruku ru'us amwalikum ila al-mu'sir ku yi sadaka wannan khairul lakum shi yafi alheri gare ku in kuntum ta'lamun lalle idan kun san haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana faɗa cikin hadisi man anzara musiran wanda ya jinkirta wa wanda yake cikin kunci ka ba wa dan uwan karance yana cikin kunci da rashi ka saurara masa awwa ba anhu ko kuma ka yafe mai wani bangare na bashin an jahu Allah min karbi yawmin min kurab yawmil qiyama Allah zai kubutar da mutum daga bakin ciki na ran tashi alkiyama hadisin Imam Muslim da Imam Bukhari a cikin sharh sunna wato wannan yana nuna mana ashe idan ka ba mutum bashi sauƙaƙa masa ya kamata kai ba ka tsananta masa ba yanzu misalin ma'aikatu kamfanoni da suke ɗaukan babura da motoci suna ba mutane bashi kamata su sauƙaƙa musu alhamdulillah ina in samu labari a nan sadin an samu a wasu ma'aikatun an taba mutane bashin abin hawa babu ruwa ka zauna abin sha'awa ne Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya kara musu karfin gwiwa da za su yawaita wannan a taimaka mutane bayan Allah ma'aikata da suke shekarar shekaru suna bauta ma gwamnati kamata a kawo musu babura waɗanda ba su da baburan hawa suna zuwa gurin aiki a kawo musu babura baburan nan ana sai da su dubu sittin sittin misali ma'aikata ta sai baburan nan a sayar musu dubu talatin talatin a ce ku biya a hankali don Allah ba a taimake su ba yanzu wannan zai rinka makara a gurin aiki kuma zai ji zafi ba zai garajen yajin aiki ba don ya san kuna taimaka masa amma kun ɗauko abin da ake sai da shi dubu sittin kun ce sai ya bada dubu ɗari da goma ko dubu ɗari da ashirin don Allah ina taimakon kuma wai ana haka ma da ribibi fa da ribibi haka wai sai ɗan gata sai wanda yake da hali ne ma zai samu haka ake yi ni akwai wani bawan Allah da na ganshi sabon babur ta ce yaya wannan masha Allah ya ce wallahi malam ka ganshi nan bashi ne ruwa ne yake tafiya nan gurin ni ce aka yi ce wallahi malam albashi na gaba ɗaya na zo na abin nan ake wara idan na je albashi na ɗungurungun gaba ɗaya da ɗari biyu nake tsira na ce ɗari biyu ɗari biyu ka gwanda ka tura kuturu ma ya je karɓo maka kafin ka je ka ce ka bashi saboda Allah wallahi tallahi ya ce haka za mu je mu bi layi idan an zo sai a zari ya ce kuma duna ce bashin banki kuma na manoma su ma an kai sunana automatically daman computerized ake cirewa yace idan aka cire na babar ɗan nan aka cire wannan ɗari biyu nake tsira da ita na ce yanzu akan ɗari biyu sai ka je ka bulayin albashi ta mana zan je in karɓo ta mana kan bar musu ita to dan girma Allah ne ya taimako nan daga ƙarshe mutumin fa wallahi zuwa ya ɗauki babur ɗin ya je isiyar kuma har yanzu ana ciran kuɗin kuma ya cinye kuɗin babur ɗin sharri kayan riba kenan to kalla ne wanda sai ga yana lallabawa da kyar da kyar wani kuma larura dole suke sa karba yana da auren ƴaƴansa zai aurar da ƴansa ko zai aurar da ɗansa ko ɗansa ya ci makaranta on kuɗin registration ko kaza ko kaza ko kaza ko an tafi shi da gidan haya ba da kuɗin da zai kama wani sabon gidan haya ga ma'aikata ta ce za ta ba da mashin sabon mashin to gwanda ya je ya karɓo kai ka mashin din bugar da shi a bashi dubu hamsin a kasuwa ya yadda ya rinka takawa da kafa ana cire wannan dubu goma ko dubu biyar din ko dubu uku a cikin albashinsa ya shekara ko shekara biyu ana cirewa to abin da muke faɗa shine tsakani da Allah irin wannan loan din da ake bayarwa a ninka wa mutum kuɗin ba taimako bane cuta ne ba taimako bane sunansa ne cuta wanda na taimako ne shine wanda za a kawo alal akalli in ba a taimaka ma ba a ce ka biya daidai kuɗin ai kaga an taimaka tunda baka da kuɗin zaka iya cirewa ka ka fitar sarki to sai a ce ka biya a hankali to wannan shine to akwai kafashen da kuma ragewa ake sai a rage kun an rage mana idan ana sai da abin kamar naira miliyan daya sai a ce an ma'aikata an sai musu naira dubu ɗari bakwai ko dubu ɗari shida ku ce saya kuma haka ma ku biya bi taksi a hankali hankali kaga an taimaka to wannan shine abin da ya kamata a yi wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun to shikenan a a wannan wannan babin wato ayoyin gaba ki suna magana ne akan riba da kuma hadarin riba abu na karshe kuma shine sai Allah tabaraka ta'ala ya rufe da cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah an yi muku wa'azi kuma ku tuna ranar da za ku koma zuwa ga Allah duk wanda ya taurin kai ya tuna komawa zuwa ga Allah mutuwa yanzu ba ta buƙatar wa'azi mutuwa ba ta buƙatar wa'azi yanzu take ɗaukar mutum kuma galiban mutuwar irin wannan zamanin lokacin da baka tsammanin lokacin kake tafiya ni da nake magana na yi tsammanin haka kai ma da kake saurane na kai tsammanin haka da ne kafin ka mutu sai ka yi doguwar jinya ka yi kaza an yi kaza an yi waye ko kana tsammanin sai ka ɗebo shekaru masu tsawo ko ka yi waye yanzu kowa ji ba ciki ta ɗauki ƙarami ta ɗauki jariri ta ɗauki wani a cikin cikin mahaifiyarsa ma wani ana haifar sa yanzu yana shan iska ya fara ƙara mutuwa ta zo ta ɗauke shi wani yaro ne matashi an sashi a nazare school ana sha'awarsa ta ɗauke shi wani ɗan sakandare wani ɗan jiniya wani ɗan jami'a ya gama digiri ya yi sabis ya gama ya karɓo kwalinsa yana dawowa ya haɗari ya mutu wani ya je ya gama master ɗinsa zai fara aikin wani ya gama doctora ɗinsa ya gama zai abuna duk ta ɗauke shi ba wanda ta bari ta ɗauki babban mai kuɗi ta ɗauki talaka ta ɗauki ɗan siyasa ta ɗauki ba wanda ta bari da haka mutuwa ba ta buƙatar wa'azi a irin wannan zamani kawai kowa ya kimtsa Allah ba mu tafiya a daidai wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah Allah ka samu tafi a daidai thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sannan kuma za a yi sakayya kowace rai za ta tarar da abin da ta aikata subhanallah za ta tarar da abin da ta aikata kuma za a yi mata sakayya a cika mata abin da ta aikata wa hum la yuzlamun babu cuta ba za a zalunci mutum ba kwata kwata wannan aya za ta hau kuma ya mu za ta mata tukin tsaye ko ko da mu tsaya nan za ta je ba mu je يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه haka وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا na'am فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى na'am ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله na'am ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها na'am وأشهدوا إذا تبايعتم Allahu akbar ولا يضار كاتب ولا
na'am شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ya ku waɗanda kuka yi imani yayin da za ku yi mu'amala da bashi ko za ku bayar da bashi ila ajalin musamman zuwa wani ajali sananne ko ambatacce ai ila muddatin ma'lumatil awwali wal akhir muddar da aka san farkonta kuma aka san ƙarshenta idan ne za ku ba da bashi kenan kalmar idza tadayantum ai ana nufin idza ta'amaltum bid-daini in dai za ku yi mu'amala da bashi doka ce Allah zai bayar dangane da mu'amala da bashi in ga anan gurin a can Allah madaukin sarki ya haramta riba ko to sai kuma nan yanzu sai ya halatta bashi to sai ake so a bamu bayani akan ka'idar bashi ta shari'a za mu ji akwai maganan ƙari a cikin nan da kuɗin ruwa ko babu idan tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu sai ku rubuta lalle ku rubuta menene za ku rubuta abinda za a yi niwa ne ɗanwa ne na ba da bashi na na kuɗi naira dubu biyar da ɗari biyar ga wani ɗan wani a wuri kaza lokaci kaza inda buƙatar shaida a sa shaida ma shine faktubu malamai sun yi saɓani dangane da wannan rubutu ɗin da yake faktubu wajibi ne in za a karɓi bashi sai an rubuta wasu malaman suka ce wajibi ne amma da yawa yawa cikin malamai suka ce wannan umarni din ba umarni ne na wajibi ba umarni ne na mustahabbanci shi yasa kake ganin galiban wasu din in za su bada bashin ba sa rubutawa amma wanda ya dauki ra'ayin cewa wajibi ne to in zai baka kuɗi sai ce to da Allah akram kaza dan dauko takarda wasu sun ce wajibi ne wasu kuma sun ce me mustahabbi da yawa yawa cikin malamai sun ce ba wajibi bane cewa mustahabbi mustahabbi ne to ya za a yi da wannan da wannan umarnin da yake idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu suka ce daidai yake da fadin Allah fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wai idan an kammala sallah ku shiga bayan kasa ku yaɗu bayan kasa wabtagu min fadlillah ku nemi fadlan Allah wannan umarnin na wajibi ne to shi ma idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu da wancan da wannan duk iri ɗaya ne kun fahimta da haka wannan shi ke nuna cewa ba wajibi bane rubuta bashi din wasu malaman suka ce a'a da wajibi ne da a farkon musulunci wajibi ne amma daga baya sai Allah madaukin sarki sai ya mai da shi ba wajibi rajihi ba wajibi rajihin magana ba wajibi bane rubutawa to sai zai nuna mana to yaya ake rubutun yanzu kamar mun dauka din ba mu rubuta to ya ake rubutun wal yaktub bainakum katibun bil adli a samu marubuci shine katib bainakum wato tsakanin mai bada bashin da wanda zai bayar a samu wanda zai rubuta amma bil adli bil haqqi da gaskiya min gairi ziyadatin wala nuqsan ba zai yi kari ba a rubutu kuma ba zai tauye ba dan in ka samu mugu in ya san baka iya rubutu ba ko musamman kai da ka ci bashin baka iya ba ka karbi bashin dubu biyar ka ce a zo a rubuta saboda kai baka iya rubutu ba aka samu mugu mara kirki sai ne kudin ya ce ka ga rubuta mai dubu goma za kai zan ware ma karka damu sai ce kai alaji zo ka ce na ka ci bashin dubu biyar ko ce eh ta ma dubu biyar ka bar ko eh sai ce to zan rubuta sai rubuta alhaji wane wane ya ci bashi a gurin alhaji wane na naira dubu goma ya kattaba ma saboda baka da ilimi sai ce ta hannu anan karatta baka sa hannu wanda ya baka bashi ya rike takarda an zo biyan bashi ka bada biyar ka ce ka gama sai ce san bai san wancan bai ce wallahi biyar ne ce wallahi gashi a rubuce ka sa hannu to shi sa Allah ce bil haqqi bil adli wal yaktub bainakum katibun bil adli Allah fa ya san halin mu ko ba ne ba Allah ya san halin mu shi yasa faɗi wannan a samu marubuci da adalci bila nuqsanin wala ziyada sannan kuma wala taqdimi adlin wala ta'khirihi ko amma ko maka da lokaci ko kuma a jinkirta kun fahimci wannan kamar ya matso da adalci ko a jinkirta yanzu kun yi kati bashin naira dubu ɗari biyar insha Allah za ka biya 2011 a wannan wata ɗin watan hudu to idan ka samu wanda yake ba adili ba mai rubutu na kirki ba sai ya rubuta cewa za ka biya 2011 january kaga ya jinkirto maka kai ka saki jiki saura maka wata kaza ka biya sai a zo ana kwakwasa ma kofa to lokacin biya yayi ka yi musu kuma ka gani gashi a rubuce to wani kuma idan yana so idan wanda ya bada kuɗin ba da wayo a rabi ne akwai kuɗi amma ba ilimi sai ce kai na baka kuɗi na daga nan zuwa 2011 wannan watan to tun da bai iya rubutu ba sai a jinkirta sai shi wanda ya karɓa shi shekara sai rubuta mun zuwa 2012 ai ba ganewa zai ba a rubuta 2012 sai a ce alaji mai kuɗi ya sa hannu kuma ya sa hannun ya rasa ba sai ya zo ya kai ka kotu 2011 baka biya ba sai ka ce a ɗauko takardar mu a duba ba da karatu ne baya ganewa alƙali ya duba takarda ce a alaji ka yi kuskure ya tutar na ila ne a lokacin da zaka rantse da qur'ani guda 60 ba izu 60 ba fa qur'ani kwaya 60 to alƙalin da bai yadda ba to shine hikimar ubangiji da yake walakin bainakum katibun bil adl bil adl da ka duk wanda zai rubuta ya zama to bil adl ne ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله kada marubuci ya ƙi rubutawa kamar yadda Allah ya shar'anta shi ne kama Allah ai kama shara'ahullah wa amarahu kada mutum an kira shi ya rubutu ya ce shi ba zai rubuta ba to kenan wannan yana nuna cewa ashe dole ne idan mutane sun ci bashi suka ce ka zo ka rubuta kai kuma ka zo ka rubuta dole tunda Allah ce wala ya aba katibun an yaktuba to shi fa malamai suke sabani shin kai wanda za ka yi rubutun kai ba kai ka ci bashi ba kai ba kai ka bayar ba aikin ka rubutu kawai wannan aya tana nuna dole sai ka tsaya ainihin wato ka rubuta din dole wasu malamai suka ce lalle dole ne indai an ce zo ka rubuta dan Allah ya ce wala ya bakatibun an yaktuba kama allamahullah wannan shine ra'ayin mujahid a cikin tabi'ai imam al-hasan al-basri ya ce a'a yana zamantowa wajibi ne in an nemi duk wani mai rubutu aka nema ba samu ba sai kai to a lokacin sai zama wajibi ne kai a kanka wasu malaman kuma suka ce a wannan dai mustahabi ne shi ma shi kansa rubutun a ce ka zo ka rubuta ka taimaka mustahabi ne wasu kuma suka ce a wajibi ne akan marubuci da mai shaida yayi shaida ko mai rubutu yayi amma kuma daga baya aka soke wajibcin da faɗin sa wala yuzarra katibun wala shahid dan Allah ce wala yuzarra katibun in kuka tilasta masa ka kun cuce shi sai wannan ya mai da shi kenan ba dole ba wala ya aba katibun an yaktuba kama allamahu Allah wal yattaqillaha rabba kuma ya ji tsoron Allah wala yabkhat minhu shay'a kada ya tauye komai a ciki shi marubucin kada ya tauye komai a zo a wajen rubutu a saka tauye wato dangane da hakkin da yake za a rubuta in kana nabi alaihi alhaqqu safihan idan wanda ake bi bashi din wanda hakki yake kansa safihan ana nufin wato jahili ne bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ai jahilan bil imla'i kenan bai iya rubutu ba bai iya karatu ba wasu kuma suka ce safihan a nan gurin kamar da imamu shafi'i yace almubazziru almufsidu limalihi aw fi dinihi mutum ne mai almubazzaranci mai bata dukiya au da'ifan ko kuma mai rauni ne watakila tsoho ne tsoho tukut ko kuma da'ifin ne fil aqali yana da raunin hankali aw la yastati'u an yumilla huwa ko kuma shi din ba zai iya ainihin wato yin shiftar abin da za a rubuta ba an gane ko shine la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adli sai samu waliyinsa tsayayyensa wani dan uwansa ya zo ya ainihin yi imla'in abin da za a rubuta din amma shi ma bil adli bis sidqi wal haqqi kenan an gane ko yawa abin da yake nufi wato in wanda ake bi bashi din ba zai iya faɗa ba sai samu wani na sai zai yi masa waliyin sa kenan Allah ce wastashidu shahidaini min rijalikum ku kafa shaida shaidu guda biyu min rijalikum cikin maza al-ahrar ya'ya kuma musulmai da musulmai dun al'abidi wa sibiyani wal kufar banda bayi banda yara banda kuma kafirai wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai Allah musu rahama da in kana akwai su malaman da suka halarta shaidar bayi irin su shirai da ibn sirin Allah musu rahama fa in lam yakuna rajulaini idan ba a samu mazaje guda biyu ba ma'ana in shaidun ba su zamanto su mazaje ne guda biyu ba to shi kenan farajulun wa imra'atani a samu namiji guda daya yayi shaida da kuma mata biyu wanda yake nuna cewa ashe mace daya namiji daya a matsayin mace guda biyu ne take yake namiji daya mace guda biyu tunda in mata ne dole sai biyu in namiji kuma kwaya daya zai iya wadatarwa da shi da dan uwansa in kuma mata ne to dole sai an samu kwaya biyu a matsayin namiji daya malamai sun yi jima'i malaman fiqh cewa shaidan mata ta halatta a haɗa mata da maza su shaida ya halatta akan harka ta dukiya a ɗauki namiji ɗaya a samu mata guda biyu kamar yadda aya ta yi amma idan ba dukiya ba ne ba in shaidar ba ya shafi harkar dukiya ba ne wasu daga cikin malamai suka ce ya halatta ɗin a yi maza da mata ɗin duk ya halatta amma ban da harka ta uku ba idan za a yi wani haddi ko za a yi uku ba to ba a karɓar shaidan mata da maza sai dai maza kawai wannan shi ne ra'ayin sufyanu sauri Allah ya masa rahama wasu malamai suka ce in dai ba dukiya ba ne kawai dole shaida sai maza ba wani maganar mata a kawo mata a ce su shaida a maza ne kawai amma imamu shafi'i yake cewa duk farka da ta shafi mata to ya halatta a karbi shaidar mata a kai kamar abin da ya shafi shayarwa ko abin da ya shafi haihuwa ko ko kuma abin da ya shafi gane mace ta taɓa yin aure ko yarinya ce budurwa ko na makamancin wannan wannan za a iya karɓan shaidar mace a nan amma in dai akan harkar ukuba ne ta bada shaida a yi wani ukuba ta bada shaida a yi wani bulala ta bada shaida a ɗaure wani ba a karɓa in fa a addini ne amma a yahudawa fa haka ne haka ne tsarin yahudawa ba haka bane ba ثم ليك فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء الله يكي ممن ترضون من الشهداء cikin waɗanda kuka yarda da su a cikin shaidun ma'ana shaidan kenan ba kowa ake ɗauka ba wanda aka yarda mimman kana mardiyan fi diyanatihi wa amanatihi wanda aka yarda da shi a addininsa da amanarsa malamai kuma sun kafa sharuɗa na karɓar shaidar mutum na farko ya zamanto musulmi ne kuma ya zamanto ɗa ne ya zama mai hankali ya zamanto baligi ya zamanto adali ya zamanto yana da muru'a sannan kuma babu tuhuma a kansa waɗannan su ne abubuwa guda uku guda bakwai sharuɗan karɓar shaidar mutum cikar shaidar mutum musulunci ya zamanto ɗa mai hankali baligi mai cikakken mutunci adali sannan kuma babu tuhuma a kansa shaida kafiri da mu abin juyarwa ne saboda su an san su makareta ne a gurin mutane ko yasa malamai suka ce la ta juri shahadatun shaida kafirai ba ta halarta ba wanda ya zai wa Allah ƙarya to ai shi fitan fanta wa mutane ma ƙarya ko ba ka bane ba yawwa wasu kuma malamai sun halarta inda ahlul jumma ne kafiran za a iya karban shaidar su amma fa a tsakanin su arne da arne shaida tsakanin su a iya karba to wannan kenan sai Allah yake cewa anta dilla ihdahu ma fa tudhakkir ihdahum al-ukhra idan ɗaya ta manta shine anta dilla idan ɗaya ta manta fa tudhakkir ihdahum al-ukhra sai ɗayar sai ta ce ai ke kin manta ne kamar mata an so suna bada labari saboda raunin su sai za ta iya manta ɗaya ta tuna to me yasa aka ce aka ce sai mata biyu ne saboda suna da naqisatu aqlin wa din haka manzo Allah ce suna da tauyayyen hankali tauyayyen hankalin mata shi yasa aka ce shaida su je da su zaman ta mutum biyu kuma ba su da cikakken hankali a addini haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ma'ana ba wai mahaukata bane ake nufi a cikar hankalin su ko ya koyi iyaye na mata don karanta a ce mahaukata ana nufin cikar hankali na na ɗa namiji ya fi na ɗa mace ma'ana abin da ɗa namiji mace za ta je ta faɓa sai ga namiji zai ba za a ga mace babbar mace ce ko mahaifiyar mutum ne za ta yi wani abu ce dan Allah umma karki wani abu za mu kunyata a wannan don Allah ki rufa mana asiri ai ba haka ki bari zan yi maganin matsalar nan ka tashi za ta yi kaza kaza sai ka tsare ta kuma amma ita ta haife ka ta fi ka a shekaru shekaru aru aru amma sai a ga abin da kai ka hango din sai a ce ka Allah ma albarka ai ka ce miki tsoho wannan da ka bar ta yi kaza da kaza to da wannan ba abun mamaki bane haka annabi ya faɗa shi yasa idan sun zo shaida sai an samu guda biyu a matsayin ɗaya سوا فتذكر إحداهما الأخرى ما ليش ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ما شيدا كما إذا أنك راسو كذا سشي براس زوبا ما أنا ينتي كيو كبار شيدا دندني دباش دواني دوكا كركتا آه بدن زوبا kai ka sa akwai wani ya san abu tsanci a a ba zan zo ba zan zo ba sai kuma sai sai nawa za ka biya ni akwai masu yin shaidar kuɗi ولا تسألوا أن تكتبوه ألا يتكدك قوسا وجربوا تاوى معنى ربو تقسكيا أن تكتبوه أي أن تكتبوا الحق صغيرا أو كبيرا كرما تجسير قوبا من يوى نيكو كدم إلى أجله har zuwa lokacin da aka tsayyade zalikum aqsatu inda Allah wannan shine fi daidai ya fi adalci a gurin Allah wa akramu shahada kuma wannan shine wato ya fi tsayuwa daren dakan ga ainihin shaida din wa adana Allah tantabu kuma shine ya fi kusanci ba za ku yi shakka ba ai Allah ka shukuru fi shahada ba za ku yi shakka a cikin shaida din ba illa an takuna tijaratan habira to amma sai dai in kasuwanci ne wanda yanzu yanzu din da ake yin sa ma'ana in kasuwanci ne yanzu yanzu ai ba bukatar sai a rubuta ba bukatar sai an kamshe shaida yanzu kasuwan shago na ina sai da huluna sai a ce sai ka ɗauko littafi da biro ka ce hula a rubuta a wannan tijaratan habiratan tudiruna ha bainakum falaita alaikum junahun alla taktubuha ina fata ana fahimta kasuwanci ne daga yau ba sai an kafa shaida ba sannan kuma ba sai an rubuta ba tudiruna ha bainakum ai ai ta kuma tijaratan habiratan da'iratan bainakum kasuwanci da ke juyawa tsakaninku wanda ake yadan biyadan kenan hannu da hannu falaita alaikum junahun Allah taktubuha wannan babu laifi dan ba ku rubuta ba wa shidu idza tabayatum ba laifi kwa yin shaida an gane ko idza tabayatum in kun yi ciniki kamar yanzu misalin an yi cinikin gida ko an yi cinikin mota ko an yi cinikin wani abu babba ba laifi a iya kafa a iya kafa shaida ina fata ana fahimta yawwa ko da an ba da kuɗin ko da kuma ba a bayar ba to amma fa in amira ba'dukum ba'dan shi din ma wannan kafa shaida akan kasuwancin wannan wancan maganar rubutawa ba sai an rubuta ba tijaratan hadiratan tudiruna bainakum falaysa alaykum junahun an la taktubuha maganar rubuta ba sai an rubuta ba to shaida fa kafa shaida a kasuwanci kasa akwai rubutu akwai kuma shaida ko to maganar kafa shaida Allah ce kwa iya yin shaida in kun yi in kun kulla kasuwanci na sayi mota a wurinka na sayi gida na sayi shagon kasuwa a gurinka na sayi dabba na sayi kaza na sayi kaza a iya amma Allah ya ce fa in amina ba'dukum ba'dan idan sashin ku ya yarda da sashi shi din ba wannan ba wajibi bane in akwai yarda an gane ko to shikenan sai yake cewa fa in amina ba'dukum ba'dan ko fa li'addi alladhi itmina amanatahu wa liyattaqillaha rabbahu ko na shiga wani guri ne to shine sai yake cewa wala yudarra katibun wala shahid wa ashiru idan ta baya ko ai na karanta wala yudarra katibun wala shahid wato kada a cutar da marubuci kuma kada a cutar da wato shi mai yin shaida kada a yi musu abin da za a zalunce su abin da za a wato kware su kamar wannan abin da ake nufi malamai suka ce la yudarra katibun fa ya ba an yaktuba kamar idan mutum an kira shi ya rubuta ya iya rubuta sai a ce to za a yi mai hukuma ko a cutar da shi ko kuma mai shaida in yace ba zai ba da shaida ba sai a ce to tun da ku baka ba da shaida din ba za ka ga kuskuren ka za ka gane kuranka an gane ko ko kuma wala yudarra katibun wasu malamai suka ce kada wala yudarra katibun ai wala yudarra katibu kada a cutar da marubuci a sa shi wai dole ya kara kuɗi a ce ka ga kai ka kara ka ba da dubu ɗari biyar marubuci ya zo rubuta ka ci kai ka kasa dubu ɗari bakwai ci a duk Allah ka kai min afuwa Allah ya hana mana ci ka rubuta amma kuma wallahi za mu da mataki a kanka rubuta dubu ɗari bakwai kaga nan an cince shi ya rubuta abin da bai kamata ba ko ba ka bane wala shahid a zo a sa mutum ya ba da shaida ta ƙarya ga abin da yake sai a tilasta shi a sa ya faɗa abin da yake nami na ƙarya to shi ma Allah ya hana kada a aikata haka din ko kuma suna da wani shuguli nasu mutum yana da uzuri yake ba zai iya yi ba a zo a ce dole sai yayi dole sai yayi wannan haramun ne wa in taf'alu in ku kuka aikata haika ay ma na haitukum anhu min ad-darar kuka aikata abin da aka hane ku na cutarwa fa innahu fusuqun bikum to wannan lalle kun yi ma'asiya kun saba wa Allah kuma kun fita daga umarnin Allah shine fasikanci dan alfisku shine alkhuruju an ta'atillah wattaqullah ku ji tsoron Allah akan wannan dokoki da aka karanta muku wa yu'allimukumullah da tsoron Allah ne yake sa Allah ya baku ilimi da tsoron Allah ne Allah yake yake sa ya baku ilimi wasu malamai suka ce wannan wa din ana nufin wawu ta'lil ne wattaqullaha liyu'allimukumullah haka wasu suka ce ku ji tsoron Allah don Allah ya sanar da ku ibn kasir da yazo kan nan wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah Allah zai shi yake sanar da ku ilimi wallahu bi kulli shay'in alim lalle Allah mai ilimi ne akan komai sai ce daidai yake da fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan ka gani ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha ya kun da ku imani in kun ji tsoron Allah to yaj'al lakum furqanan to kenan nan ma abin da ake nufi wattaqullaha idan kun ji tsoron Allah wa yu'allimukumullah Allah zai ba ku tsoron shi duk da cewa wasu malamai sun ce babu alaka tsakanin wattaqullaha da wa yu'allimukumullah ba wai ana nufin cewa sai ka ji tsoron Allah Allah zai baka ilimi ba ina fata ana fahimta ma'ana ana nufin da tsoron Allah dai Allah zai iya baka ilimi ba wai sharadi ne sai kana da tsoron Allah zaka samu ilimi ba Allah yakan ba da wani ilimin da wanda ba da tsoron Allah ba in fahimci wannan da ke ko da faɗin sa ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi ku yi ku ji tsoron Allah Allah zai ba ku haske biyu ku ji tsoron Allah Allah zai muku kaza kamar yadda wasu malamai suka faɗa wallahu bi kulli shay'in alim lalle Allah mai ilimi ne masani ga dukkan komai to akwai wasu bayanan da suke da alaka da harkar bashi da karban bashi da biyan bashi babu lokaci insha Allah mun manta mu an sati ne zuwa Allah kamu da rai lafiya za mu dora akai abinda muka faɗa ne dai Allah ka ba mu lada wanda muka yi da kuskure ko tuntuban harshe Allah mana hajjuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma rahim salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da na farko shine a wannan majalisi mai albarka na wannan karatun tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci dangane da babban rashi da aka yi a wannan gari namu na kano ɗaya daga cikin manya-manyan mutane a wannan gari shine alhaji dr muhammad abubakar yemi a yau allah madaukin sarki ya masa rasuwa kuma an yi masallawa da kowa ya riga ya sani wannan majalisi ne masa addu'a Allah gafarta masa Allah sa ya huta kuma Allah sa aljanna firdausi ita ce mako masa abin da yi na laifuffuka Allah ya fi masa abin da yi na daidai kuma Allah madaukin sarki ya bashi ladan mu kuma Allah ya kyauta karshen mu iyalansa kuma Allah madaukin sarki ya ba su hakuri da juriya kuma irin wannan mutuwa da ake Allah sa ta zama wa'azi ga manyan ƙasan nan da kuma su da 'yan siyasar ƙasar nan da masu sarautar ƙasar nan da masu mulkin ƙasar nan da masu kudin ƙasar nan irin wannan mutuwa ta manyan mutane bagatatan da yake faruwa ubangiji Allah ka sa ya zamanto wa'azi ne a gare su su ji tsoron Allah su rinka yin adalci akan mu'amalolin da suke gudanarwa dangane da mabiyansu muna fatan wannan mutuwa ta zamanto wa'azi a gare mu mu talakawa mu mabiya mu miskinai da kuma ma manyan gabaki daya Allah ka sa irin wannan mutuwa ta daina zuwa ta tafi haka kawai a yi ta a tafi a manta yanzu dai wannan bawan Allah ne duk abin da yake da ya riga ya kare komai ya riga ya tsaya yanzu duk yanda kake son sa duk yanda kake kin sa duk yanda kake kaunar sa kana yin sa baka yin sa tare da shi kake baka tare da shi yanzu dai dole ka zamanto baka tare da shi tunda ya tafi lahira shikenan kuma yanzu a je a tarar da me aka aikata a duniya shi ne abinda za a je a tarar kuma duk wannan abin da aka yi na duniya gaba ki da yanzu ba shi bane ba yanzu Allah zai je tambayi mai kuma aka aikata na addini kuma a duniya to shi yasa yana da kyau mutane a zauna cikin shiri kuma a zauna cikin kintsi irin wannan mutuwa wallahi tallahi Allah yakan kawo ta ne dan wa'azi Allah yakan kawo ta ne dan ne dan wa'azi Allah gafarta masa Allah masa rahama Allah kuma ya sa ya futa Allah ji kan shi rahama mu kuma Allah ya sa mu shirya mu kimtsa Allah ya dauke mu a daidai akwai bayan Allah da suka rubuto takardu a nan suna buƙatar addu'a dangane da buƙatunsu na alkhairi muna fatan Allah ya biya musu akwai wani bawan Allah a ɗan uwa ne cikin jami'an tsaro a muna tare da shi Allah ya bashi wani matsayi na ci gaba to kuma amma an samu wasu na ƙoƙarin dannewa su hana abin shi yasa ce amfani da wannan dama a roƙe ku taimaka masu dan uwa ne sosai irin masu aƙida din nan ne suna cikin jami'an tsaro amma da aƙida suka shiga abu muna fatan Allah ya agaza masa Allah ya yalwata masa da shi da duk wanda ma bai faɗa ba akwai wasu ma a nan gurin ma ba su ce mu taimaka musu ba mun san su da yawa muna fatan Allah ya biya muku bukatun kuma Allah ya daɗa tsayar da ku akan abin da kuka tsaya ko wani bawan Allah shi kuma da cijo ne babban mutum ne shi ma muna tare shi ma ta dukiyarsa ce ta makale ko da ke wani abu ne ake bin sa ya biya to wani hakkinsa kuma aka makalan masa shi ma dai ta hanyar zalunci da cuta yace shi ma roƙe ku Allah ya fitar masa mu ma muna tawassuli Allah ya fitar mana don hakokin mu Allah kuma ya biya wa kowa bukatarsa wannan ba Allah yake cewa dan Allah malam idan mutum ya zo ya tarar da neman a raka'ar karshe ko kuma ya samu wata raka'ar daga cikin sallah sai ya kasance liman din ya yi rafkanwa to yaya zai ji duk rafkanuwar da liman ya yi ta shafe ka kai in dai kana tare da liman ya yi rafkanuwa ko ma ba ka tare da shi kamar misalin kana bin liman sallar isha'i ya yi rafkanuwa a raka farko ko raka ta gudu sallar isha'i kai kuma ka zo ka samu raka biyun karshen nan ka ga ya rafkanu ka ga yanzu zai fiye da ko kabli ko ba ko ina fata ana fahimta to idan ya yi kabli dai dole sai kun yi kabli da shi idan kuma ba'adi ya yi ba za ka yi ba'adin da shi ba sai ka bari sai ka ci ko naka sai ka yi ba'adin tunda sallar a haɗe take a jirma take kenan akwai alaƙa Allah shiga mata malam da Allah shin amfani da carbi kudin carbi ya zo ne a sunna annabi ya yi a manzo Allah bai amfani da carbi ba ya ce ya yi amfani da hannu nan ɗin na hannaye na su ne abin da annabi ya ce ya yi amfani da su da hannu da hannu فإنهن مستنطقات يوم القيامة amfani da carbi annabi bai amfani da carbi ba wanda suke sai su kokari su kiyaye a rinka amfani dan hannun zai maka shaida in kai da itace kuma ba a ce kai da itace ba ko da karfe wani ya rubuto ɗalibi ne mai jarrabawa an ba su wata addu'a ce Allahumma wannan ya ya alimul kaza ban gane sauran ba yace najjina mimma na kafu wai an ba su bara ce ta rinka karanta sau 770 wai wai ta inganta su rinka yi kaza in nesa da wannan ɗari bakwai da kaza ɗin wayewa da sauransu duk wata addu'a da kaji an bayar sama da ɗari to gaskiya galiban ba daga annabi bane ba galiban galiban wata riwaya ɗaya ce ma na sami cikin muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa mutum ya tasbihi adadin gaban da ke jikinsa ɗari uku da wani abu da sauransu amma wai ka ji an ce ai sau dubu kaza sau ɗari kaza wannan duk adireshi ne cewa ba sunnar annabi bane menene addu'a da ya kamata a mu yi dangane da yin jarrabawa na farko dai kai karatu in ba kai karatu ba duk addu'a da zaka yi ka ga ba za ka ci ba saboda ba ka fa sababi ai ko ba ka bane kawai mutum ya je bai san komai ba saboda tsabar ya roki Allah kawai sai zai zauna yanzu misalin baka iya tuka jirgin sama ba kawai sai ka kwana kana sallah Allah ka sa ni iya tuka jirgin sama Allah kawai sai ka shiga ka je ka radume shi ta yaya za ka tuka shi wato akwai abubuwan da mutane sai su bar hanya sai su kama wani abu to ka yi addu'a matakin farko sannan kuma addu'o'i da yawa za ka iya yi wajen shiga jarabawa da yawa sunan Allahumma ya mu'allima Sulaiman allimni Allahumma zidni rabbi zidni ilma Allahumma rabbi zidni ilma Allahumma rabbi zidni ilma Allahumma fahimni Allahumma fahimni addu'a ai daman abinda ake nufin ka faɗi abinda kake bukata اللهم انا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم wannan kana jin tsoron sharrin biro kenan ka san akwai masu maki in sun zo ce ke duba matarsa zai ba ta maki duba mun kwashin wani ya ci eh ya ci to ja masa duba ta karshe ya ci sai a dubo ta karshen ka ja sai a sa ka cinye duka akwai masu makin da wannan aka duba ta kuskure maka kwashin wani din baka ci ba aka duba ta karshen baka ji ba kuma na tsakiyar ka ci sai a sa ma biro ka fadi akwai azzalumai malamai masu yi wa ɗalibai makin da wannan ko kalla ba sa yi wani ya ga rubutu mai kyau kawai sai tija ki ki ki ta ne wani kuma gashi kana da kokarin kana kana rubutu kai wannan baya karanta bai ci ba bai a kashe ma to wannan sai ka tija musu Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim wanda yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da tsawon kwana mai amfani da ƙara jajircewa wajen da'awa da da sauransu amin Allah ya ƙara mana duka yace malam na nema taimaka min da addu'a saboda wata cuta da take damuna kun ji wannan ba Allah shi kuma cuta ce take damuna Allah ubangiji ya ba shi lafiya Allah ya warkar da shi don Allah malam muna so a ja hankalin samari matasa na unguwar tukuntawa saboda irin wato shi'a da ta musu kaka gida shi'a ta ci gaba a unguwarsu da haka ya kamata a ja hankalin sosai to bulala gare ku samarin sunna na tukuntawa daman shi'a kan kun zauna ai za su yi muku wato abin da ba ku tsammani suna nan aiki suke dare da rana dare da rana dare da rana kuma shi'a suna da gata a garin nan ba ku sani ba ba wanda ba da gata a garin a gurin masu mulki irin ahlus sunna yana ga muku wannan wallahi ahlus sunna sune ba su da gata a gurin masu sarauta ahlus sunna sune ba su da gata a gurin masu damara sai dai kaɗan daga cikin su dan ahlus sunna su ake cuta amma ba a goyon bayan su ba mu taɓa zuwa aka yi wani rikici tsakanin sunna da bid'a aka dauki gaskiya aka ba wa sunna ba kullum mu a matsayin ba mu da gaskiya ne yanzu yan shi'a a kofar fada suke maulidin a kofar fada shi'a masu zagin abubakar da umar a fadar garin na nan suke maulidi kai yanzu kai saka je ka gayyace wani wa'azi ka ce za ku zo ku za ku zo ku ɗarin sunna wannan gurin to wani adalci ne ba adalci bane ba ba daidai bane ba da haka ya kamata ku tsaya zajira amma duk wannan ba komai bane ba a haka din kuma duk mun rarake gidajen gaba daya wallahi alhamdulillah cikin taimakon Allah yawanci ko mutanen sun gane sunan kuma kowa ya gane cewa gaskiya sunna su ake cutar da su su kansu jami'an tsaro cewa suke ala suna koya hakuri mun san cewa kowa ke cuta da yawa wannan magana ba za ta irgu ba da yawa da haka ya kamata ku tsaya tsayin daka ku yi karatu ku karantar kuma ku samari kar ku ce za ku rinka daukan aiki kullum kuna barin malamai malami komai shi zai yanzu wanda ya ji shi a tayi kaka gida a bari mu je mu nemo malam wani zai mana lacca shi ne ya wadatar lacca yawa za ku ku bude islamiyu a unguwar ku ta sa aqida sunna a cikin yaran unguwar ku bude makarantun dare na matan aure ku ta sa musu aqidun sunna idan mutane suna zuwa suna yada aqidun su wani ku ku ta bude makarantu kuna karantarwa da'awa karantarwa da'awa karantarwa da'awa karantarwa kuma din kuma ku rinka zuwa karatu kuna sauraron ilimi dan ku waye a addini saboda zama gaban malami da zai rinka ma bayani na addini zai sa ka wayi ka zama wayayye amma in kana zaune a cikin unguwar ku baka fita kana zuwa kana sauraron ilimi zaka zama ba gidaje zaka zama rudadde matsalar da bata kai ta kawo ba zaka iya warware ta ba da haka muna kira gare ku da babban murya ku tsaya ku yaki shi a iya yaki ya da sunna ku danne shi a daina jin ɗuriyar sunna a daina jin ɗuriyar shi'a sai dai a ji ɗuriyar sunna wannan shi da Allah malami kan wace addu'a zan rinka yi ne in daina yin shirka wallahi wannan abu yana damuna ku tsaya ne da addu'a Allah ya yi Allah ya yi maka ba ta nan Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka mimma la a'lamu Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka mimma la a'lamu sai ka je ka nemi kasa dan sai ka haddace ita ce maganin shirka kuma ka rinka zuwa makarantar tauhidi kuma ana karantar da kai malam an yi magana a kan riba idan mutum ya sai kayan naira dubu ɗaya da ɗari biyar ya sai dubu uku kenan ya ci riba a ya ci halal bai ci riba ba riba mai yawa ba ita ce riba wannan karatun ƙauyenci ne yan ƙauye ne suke faɗa wai idan ka sayo abu naira dubu biyar ka je ka sai da shi naira dubu ashirin sai ashirin da biyar wai ka ci riba ko naira dubu ɗari biyar ka sayar baka ci riba ba sai dai kawai manzo Allah ya addu'a cewa inna Allah yuhibbul abda samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara Allah yana son bawa mai sauki idan ya saya mai sauki kuma idan zai siyar kawai dai baka samu addu'ar manzo Allah ba amma ka ci halal wani ya ce malam kamar hannun jari da ake saya daga kamfani ko banki da sauransu shin ya halatta ko bai halatta ba to sai ka duba ka gani kamfanin da ba sa mu'amala da riba hannun jarin da ba a mu'amala da riba ya halatta amma idan ana mu'amala da riba ba kamfani ba ko me ma haramun ne ai ka'ida ce aka baka ko me inda akwai riba a cikin haram ne ba sai an ware an ce da wani da wani da wani ba hannun jari ya halatta a saya dan hanya ne na business amma ka duba hannun jarin da ake babu mu'amala da riba ni ban sani ba ban da ilimi akai kai da za ka je ka siya kai ka sani sai kai bincike ya yake idan babu riba a ciki sai ka siya da riba kuma kai haƙuri shi kuma ka alkhairi da Allah mala ai mana bayani dangane da matan da mazan suke ciyar da su da riba tunda an jawo hadisi an ce kaza da kaza da kaza a nan gurin an tabi Abdullahi dan Mas'udi irin wannan matsala da abin da yake cewa shine yayin da kake karkashin wani yana ciyar da kai riba to sai ka ji cewa kai kana cin abin da yake na bangaren halal din ne a gurin shi ai akwai mutumin da yana mu'amala da riba ba za a ce duk gaba da abin da yake samu riba bane ba akwai wani bangare na riba din wani ba riba ba to wanda yake karkashin sa kawai abin da zai ji sai ji kamar yana cin bangaren halal din ne kuma akwai abin da yake larura ne ba yanda za ka yi da shi ya riga ya zama dole ya zama ruwan dare sai dai a zauna a matsayin larura a yi kokarin kuma a rabu da shi irin wannan hadisan ana faɗan su ne dan mu yi kokari mu kiyaye mu gyara amma akwai hadari kwarai kwarai kwarai da gaske iyakacin abin da za a iya cewa alal larurati a matsayin larura ne larura kuma sai mu ce kokari ya ga ya samu ya zai warware da yawa akwai mutanen da suke cikin harka da ribadin suka yi kokarin suka warware suka canza sana'a suka samu wata suka samu hutu a rayuwarsu Allah shiga mata malam mace ce mijinta ya samu taɓin hankali ya yi hauka har ya ɗauki tsawon lokaci bai warke ba to malam akwai wani adadin lokaci ne da shari'a ta tanadar cewa idan ya kai wannan bai warke ba za su rabu to alayi hal abin da galiban ni ban sani ba a yanzu dai ba zan iya faɗa ba amma zan iya bincikawa insha Allah ta'ala ko akwai lokacin da shari'a ta yanke cewa in bai warke ba amma abin da malamai suke duba shine na farko dai a yi hakuri na ɗaya kenan na biyu kuma sai a rinka neman magani a rinka neman magani zuwa wani lokacin da ake ganin lalle ta yi haƙuri a al'adance za a ce ta yi haƙuri to idan zamanta haka ɗin babu mijin tun da bai da hankali zai iya cutar da ita to sai waliyan mijin da waliyan ita matar sai sadu a ce to kaga an yi auren nan ne damun dan a samu abu nan shi ko nan bai da hankali baya cikin natsuwar kansa ita ko wannan tana zaune a matsayinta na mace tana da bukatar mijin da za ta ɗauki kewa da shi dan kar ta fada a halaka to a zare ta daga hannunsa sai ta je ta auri wani wannan ba wani abu ne matsala ba ina fata ana fahimta amma yana yin hauka yau yau shikenan ce aure ya mutu a dan jira a yi magani a ga zuwa lokacin da ake ganin insha Allah ko zai warke in ko bai warke ba ba ke ne zaki magana ba sai a gaya wa iyaye a gaya wa niyyai sai su warware matsala din cikin sauki wani bawan Allah ya ce shi kuma da Allah yana so a masa bayani akan hukunce hukuncen li'ani da sharuɗansa wannan wani karatu ne mai zaman kan sai ka bari in mun je gabar zance insha Allah ta'ala za mu yi wani bawan Allah tambaya ta ƙarshe wannan bawan Allah yake cewa da Allah malam ina neman ƙarin bayani dangane da wannan ayar da kuma wannan addu'a na ji wani malami yana cewa idan aka zo ana binne mamaci a kabari sai mutum ya ɗebi ƙasa yana ɗiban ƙasa yana turawa yana karanta wannan aya ɗin cewa wai Allah madaukin sarki zai ba wa mutum ladan adadin yawan kasar da ya tura a cikin wannan kabarin idan yana karanta min haka laqanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra to wallahi alam ni kan ban san wannan labarin ba abinda muka faɗa ne daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya ce mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi